قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته وسلم اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والجيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور bayan haka ‘yan uwa al'ummar musulmi da suka kwararo daga ɓangarorin jihohin najeriya gaba ɗaya hadda ƙasashen makwabta don su zo su halarci wa'azin ƙasa da ƙasa a nan cikin garin kaduna a wannan rana mai albarka ranar asabat wadda ta yi daidai da shida ne ko biyar shida ga watan shida hijira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1400 da 46 wanda ya daidai da bakwai ga watan sha biyu miladiya haihuwa annabi isa dan maryam shekara ta 2024 ga mu a wannan fili da ake ce ma filin minista ko kuma in ce filin idi wanda yake karkashin sultan bello mox a nan cikin garin kaduna to duka dai ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina maraba da shugaban majalisar malamai ta ƙasa da ƙasa fadilatu sheikh muhammadu sani alhaji yahya jingir wanda ya gayyato mana dukan shugabannin malamai na jihohi da shugabannin gudanarwa na jihohi da shugabannin 'yan agaji na jihohi kuma yana nan zaune tare da mu Allah ya kawo mana shi lafiya da tawagarsa muna mamalan barka da zuwa Allah ya saka masa da alkhairi wata ɗabi'a da Allah ya azurta malan da ita ran nan mun tafi jos mun yi mitin ba mu tashi wajen mitin din nan ba sai wajen karfe uku da rabi na dare kunga kafin malam ya isa gida hudu saura bayan an yi wannan muka fito da safe da niyyar zami wani mitin a gidansa kafin in ankara har malam ya fito ya je buɗe wani sabon asibiti a wannan ranar yanzu kuma da muka je tarbo malam akwai wani masallaci alhamdulillahi a mararrabar jos wanda da masallacin karami ne na yi ma malam bayanin yadda aka yi muka mallaki masallacin da kuma yadda muka faɗaɗa ginin masallacin tun yana ɗan ƙanƙani masallacin kafin ya zama babba na nada sheik alkali mana abubakar salihu zaria ya zama limamin masallacin juma'a a gurin gezawa in ya tashi kiran sunan mana abubakar salihu mai ma yake ce ma sai ce limamin masallacin guri kaza to da muka taro malan na roƙi malan ya tsaya ya ga yadda masallacin ya zama malan ya ce yanzu wannan masallacin da na sani ƙarami shi ya zama haka to ya mana wani addu'o'i masu ƙara ma zuciya ƙarfi kuma duk da haka da muka kai malan masauki muka shiga ɗaki ya sake yi mun addu'a akan himman irin wa'innan aikace-aikace to muna ƙara yi mamalan addu'a ta fatan alkhairi abu na biyu a nan gurin a wannan mazaunin muna tare da masu girma wakilan mai girma gwamnan jihar kaduna basani wanda duk irin gudunmawar da ya kamata ya bada da haɗin kai akan wannan wa'azi ya yi duk da ba shi najeriya ya yi wata tafiya ta aiki amma ga wakilan shi nan a nan zaune tare da mu to muna kira ga waɗaya ciyaman na lokal gamman kuma shine ciyaman yanzu haka shine shugaban ciyamomi na jihar kaduna ɗazu na yi ƙoƙari in faɗi mai wata magana sai na ga ya yi wani kallo na cewa shakes Muhammad Sani Yahaya jingir shugaban malamai na ce a da shi mai wa'azi ne to bai dai ce mun komai ba to amma har yanzu tsakani ga Allah mai wa'azi ne su malam Abubakar Salihu Zaria su malam Aliyu Rashid Makarfi su ba mali duka group age nasu ne abokan shi ne muna mashi fatan alkhairi akwai mai girma honorable tahir umar tahir wanda shi yake wakiltar gwamna tare da su a wannan zama wanda duka sun zo gaban malam an yi bayani kuma an gabatar da su muna masu addu'a Allah ya saka masu da alkhairi kuma a tare da mu akwai kwamishinan 'yan sandanmu na nan jihar kaduna yanzu haka shi ma yana nan zaune tare da mu dan uwa ne mai kokari kwarai-kwarai da gaske a hanyoyin da muka sani mu da ke zaune tare da shi a nan amma ba abin da zan zo ba ne a nan kan mumbari ina faɗin irin aikin da yake yi shi ma muna masa addu'a Allah ya masa albarka Allah ya saka masa da alkhairi to da yake ni mai masaukin baƙi ne a yau ba yayyuwa a zo gari na in tsara gurbin wasu amma tun da malam ya bani dama in hau in faɗi wasu kalmomi gwargwadon iko to bari in waiwaye alaramma ya karanta mana wata aya daga cikin alkur'ani man amila salihan mintu من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
uwa al'ummar musulmi kun ji wata gara daga littafin Allah alkur'ani mai girma allazi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wanda duk yayi aiki na kwarai namiji ne ko mace ce da sharadin wa huwa mu'minun yana mai imani da Allah sai Allah ya ce falanuhiyannahu hayatan ɗayiba Allah ya ce to za mu raya shi rayuwa mai daɗi rayuwa mai inganci kuma wala najziyannahum wallahi zami mai sakamako zami masu sakamakon ayyukan su bi ahsani ma kanu ya'malun da mafi kyawun abinda suka aikata ka gani nan da kake gani na idan gari ya waye Allah ya bani iko na ci abinci na koshi to ba abinda nike fata in yi in ba in yi wa'azi ba ko in karantar da al'umma sauran hayaniyoyi ko an yi da ni ko ba a yi da ni ba ni ba ruwana da wannan kira ga iyaye na malamai akan abin da ya shafi wa'azi don Allah mu yi ƙoƙari mu ɗauki wa'azin nan ibada ne tsakaninmu da mahalicinmu ba sana'a ba ne. Allah mai girma da ɗaukaka abin da ya ce mana wa ƙulli ibadi.
وقل لعبادي يقول التي هي أحسن ميسا إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا الله نجر ما دعوكك أيتي وقل لعبادي قيا وباني باينا يقول التي هي أحسن دو الله إن ذا سي مغنى su faɗi magana mafi kyawu domin inna shaidana yan zagu bainahum domin shaidan yana fizga a tsakanin mutane shi kuma shaidan inna shaidana kana lil insani aduwwun mubin shi aduwwun mubina shi shaidan maki ne bayyanannen maki har ce hadari ne wani ya zo yana roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai nasiha in manzon Allah ya ce a ƙara mun in ya yi sai ce a ƙara mun har aka kai ƙarshe da ya ce a ƙara mai sai manzon Allah ya jawo harcen shi ya riƙe ya ce kuffa alaika haza ka kiyaye abin da wannan zai jawo maka ya ce ya rasulallahi ashe ana kama mu da maganganun harsunan mu manzon Allah ya ce kai shi a sha kai ko wannan mahaifiyarka ta yi wabinka ai ba abin da ke kifa mutane ka gansu warwas a kife a wutar jahannama in ba girbe-girben harsunansu ba a nan muna sauraren midiya galibinmu ka ga wai malami idan wani ya yi wani abu na kuskure in ya tashi yi mai raddi sai ya tsallake maganar raddin ma ya koma zuwa ga mutuncinsa a nan abinda nike nufi wani malami na ji yana ma wani malami ɗan uwansa raddi ba wannan dolo shashasha da ƙiƙi sanda muna makaranta muna aji me ya kai maganar maganar daƙiƙancin shi ko dolancin shi ko wani abu yi mai raddi da alƙur'ani da hadisi ka faɗi kuskuren da ya akan abin da ya yi wannan shi ne mafita wa'azin nan fa ba kanmu aka fara ba muna da jagora shugaba cikamakon annabawa wanda Allah yake ma wahayi Allah ya ce masa ud'u ila sabili rabbika ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Udu'u ila sabili rabbika kira mutane mana, akan yanda za su bi hanyar Ubangijinka Allah bil hikimati, in za ka yi wa'azin yi amfani da hikimomi da basira. Wal mau'izatul hasana da wa'azi mai kyau, kuma in za a yi debate a tsakani, wajadilhum billati hiya ahsan yi jayayyar da su da abin da yafi kyawu me yasa domin inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi ubangijinka shi yafi sanin wane ne shiryayye wanda yafi bacewa wane ne yafi bacewa daga hanyar shi wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shine mafi sanin suwaye shiryayyu to wannan ya mu ya mu kenan to wa'inda ma ba mu ba abokan zaman mu a ƙasar sai Allah ya mana gargadi ya ce wala tasubbu allazina yad'una min ولا dunillah تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم kazalika كذلك زين للمسر kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum كذلك زينا لكل أمة عملهم Allah mai girma da ɗaukaka ya ce kai mai wa'azi wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi kada ka rika zagin wa'inda suke kiran wani Allah ba Allah ba in kana zagin su zafa su rama in sun tashi ramawa fa yasubbullaha adawan bi gairi ilimin sai su zagi Allah dan kiyayya ba dan ba su da ilimin haka din sai Allah ya ce to in baka gane karatun ba kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum haka muka kawata ma kowace al'umma irin aikinta akwai wani kwasan kwaikwayo da na ji ana yi wai iburo da shi da ɗangwari sai ɗangwari ya fito nan sai iburo ya bullo ta nan sai dubi ɗangwari ya ce kai ga ka ba bahaushe ba amma duk wani kalan munafinci ka san shi ya ce gwarin banza gwarin wofi ya ce a ka daina zagan mun kabila ku hausawa ma in kun zo ana lissafi in ba a gane ba cewa ake ai gwari-gwari ya ce mutumin banza masu shan burkutu ya ce kai ma mutanen banza masu shan koko ya ce mutanen banza masu cin alade ya ce kuma mutanen banza masu cin rago masu cin yankan malam kuki cin yankan Allah wai matacce wai mushe shine yankan Allah sai ɗan gwari ya sake cewa Allah ya tsine makare sai shi ma ɗan gwari ya ce Allah ya tsine ma akuya don Allah waye ja ma kokwa- waye za- ja ma kokwa zagi wanda ya zagi burkutu waye ja ma rago zagi wanda ya zagi alade waye ja ma akuya zagi wanda ya zagi kare to don Allah tunda Allah ya ce kada mu yi ba za mu bari ba don Allah a ƙarshe don Allah malamai mu rika kiran al'ummanmu zuwa ga dunkuluwa da haɗuwan al'umman musulmi guri guda mu yi ƙoƙari kuma na san ba da daɗewa ba idan malam ya tashi za ku ji abubuwa da zai fito da su a kan abin da muke ciki a yau a ƙasa na abubuwan da ya shafi jan hankali a matsayina na mai masaukin baki muna maraba da kowa waɗanda suka zo gurin nan mutanen alkhairi kusa da nesa yanzu haka a gurin nan naga mutanen borno naga mutanen lagos naga mutanen sokoto naga na kebbi kano da sauran gurare baki ɗaya a fadin ƙasa har da makwabta to muna roƙon yadda Allah ya kawo ku lafiya Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya kuma muna roƙo kamar wani wasiya da Sheikh Ismail Idris bin Zakariya yake in an tashi wa'azi yana cewa direbobi don Allah don girman Allah ku tafi a hankali ku kiyaye rayukan mutanenmu har wani lokaci yakan faɗi wata kalma yana cewa la tasara almautu asara uminka bi ma'ana kakkai gaggawa mutuwa ta fi ka gaggawa to da Allah a tafi a hankali domin bayin Allah da ke ciki marigayi Sheikh Abubakar Gumi yakan ce dururan da muka rasa dan shekara 25 to ba za mu sake samun wani kamar shi ba sai an shekara 25 din kuma saboda haka muna roƙo da Allah ya kawo ku lafiya Allah ya mai da ku gidajen ku lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillah mun saurari mataimakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa na ɗaya sheikh yusuf muhammad sambar gacikum waziri sirikin ya gabatar mana da